الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ومن كتاب الزكاة باب في فرض الزكاة ومن كتاب الزكاة cikin littafin zakka sai ce babun wani babi fi fardi zakati bayanin farlanta zakka da aka yi zakka ba ma farlanta ta kare aka yi ba rukuni ce a cikin rukunan musulunci shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat sai me wa ita'iz zakati rukunun min arkanil islam war rukunu ma'anar rukun huwa ja'ib janibu shay'il aqwa bihaythu idha fuqida hadha shay hadha la la yujadu al asl hadha ma'ana rukuni shine bangaren abu mafi karfi قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تميسا إمام الجزي فار بكاو أركان شهادة أن لا إله إلا الله بني الإسلام على خمس الله سيشيسا يتمكو ومن كتاب الزكاة yace daga ibn Abbas Allah ya kara musu yadda yace lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aiki Mu'az ilal Yaman zuwa kasan Yaman, faƙala sai ya ce manzon Allah ya ce mishi, innaka bitta ake da kenan ko, lallai kai ta'ati kauman ahala kitabin, za ka je wa mutane, wa'yansu mutane, ahala kitabin masu littafi ne ko Yahudu ko Nasara kenan. fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah farkon abin da zaka yi ka kira su zuwa su karbi kalma shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah in sun karbi wannan kalma to sun shiga musulunci kenan yanzu zakka take wajaba a kansu kafin su shiga musulunci za a ce zakka ta wajaba a kansu fa'in a sa'ulaka fi zalika in suka bi ka a cikin suka karbi wannan kalma fa'akhbirhum yanzu ba kiransu kenan za ka yi ba kenan ku tun da ka kira su babban kofa sun shiga kenan ku yanzu mai za ka yi za ka sanar da su ne za ka ba su labari ne za ka yi musu bayani ne fa'akhbirhum an Allah farada alaihim hamsa salawatin fi kulli yaumin wa laila ka sanar da su fa cewa daga yanzu tun da tun da kun karbi wannan kalma to Allah ya wajabta muku sallah guda biyar cikin dare da yin fa inhum ata'u laka fi zalika sune sallan asuba sallan azhar sallan la'asar magruba isha ai kun ga ana tafiya ne a hankali ba gaba dai ake so cewa komai sai yayi yanda kake so ba ko فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم كسندسوا أن الله سوى ألا مدوككين سركي للي فرض عليهم صدقة الله يا فرلا تامس يا وجب تامس الصدقة وتصدقة في أموالهم أتكين دوكي يسو تؤخذ من أغنيائهم za a karba daga mawadatansu wato raddu ala fuqara'ihim a mayar aje a ba talakawansu tukhadhu min aghniyaihim al-dhamir yarji'u ila madha aghniyaihim ad-dhamir yarji'u ila madha eh mawadatan a mhm mhm wa turaddu ala fuqara'ihim araba mawa talakawa musulmai tayyib limadha raja'tum ad-damira ila al-awsa' ya aka mai sa kamar da lamirin zuwa musulmai ba a ce musulman yamma da ba saboda me duk duniya ya shafe su kenan to akan haka malamai suka kari juna ilimi wai suka ce a a lamirin yarju ila musulman yaman akan haka ba za ka fitar da zakka a yaman ka kai wani garin ba wai su malamai suka ce abinda ake nufi tu khazu min agniya ihim min agniya al muslimina وترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين أكان حكا كما ذاك يكي واقوئنا أم فهمت يتي تؤخذ من أغنيائهم ذا أكربانا كما ودا تنسو وترد على فقرائهم أبا تلكاون أربا ما تلكاونسو ميزا أبا ميزا أربا مسو ميزا أبا ستلكاون زك مي abinda aka karba shi za a basu ko kuwa a'a zakkan kuɗi ya kama miliyan ɗaya sai ka ki raba ma mutane sai ka je ka sayi abinci ka ajiye cikin azumi kana raba ma musulmai zakata yi abin da ake son ka fahimta shine kuɗin da kake mallaka ɗin nan miliyan arba'in nawa ne zakka a ciki miliyan ɗaya to da lokaci ya kai miliyan ɗaya ɗin nan ba mallakar ka ba ba mallakar ka ba ne ba mallakanka bane shi yasa baka da iko kai tasarrufi ciki yanda kake so in kai tasarrufi kuskure wallahi zaka biya lahira wannan miliyan ɗaya din zakka da ta kama din hakki ne na talakawa ba hakkin ka bane abin da yake tsakaninka da wannan kudin ka raba ma waɗanda Allah ya raba ya baiwa in kai yanda ranka ke so to zaka biya lahira shi yasa kudin da ya kama aka fitar din nan akwai zakkan kudi akwai zakkan dabbobi akwai zakkan abinci ba haka bane ba kowanne akwai zakka a cikinsa to da ka cire zakkan kuɗi din sai ka aje zakkan kuɗi din in da lokaci ya kai ka cire zakkan kuɗi sai ka nemi waɗanda Allah ya ce ka baiwa sai ka ba su zakkan kuɗin za ka ba su ba za ka je ka sai abinci ka je ka rarraba musu bane duk wanda aka baiwa shi ya fi ka sanin mecece bukatarsa an fahimta? ehe in ka sayi abinci ka raba musu lahira za ka biya su zakkansu ba a ce ka sayi abinci ka raba musu ba sai ka ba su kudinsu faturaddu ala fuqara'ihim fa inhum ata'u laka fi zalik in suka yi maka biyayya cikin wannan suka karbi kalma suka yi sallah suka ba da zakka fa iyyaka wa kara'ima amwalihim to ahir ka guji taba manya-manyan dukiyarsu manya-manyan dukiya ita ce ka zo za ka karbi zakar dabbobi sai ka duba akwai manyan garki iyaye kenan akwai kuma kuzami akwai kuma tsakaita to cikin matsakaitan zaka kada ka taba manya-manyan garki wanda an taba mai dukiyar ce zuciyarsa ta buga ba aka ce kada kai haka an kai haka ka bata musu sai kai adalci eh haka in ka je karban zakkan su na hatsi na menene da akwai rubabbu akwai kaza abinda ake so adalci zaka yi shari'ar musulunci yana tafiya ne kowane bangare da adalci an ce ka ba da zakka to kai ma an ce ai ma adalci wajen karban zakkan kar a tayar ma hankali wanda ya je karban zakkan kar a tayar masa hankali waɗanda za zo a raba wa zakkan kada a cutar da su yadda shari'ar musulunci ke tafiya kenan in aka kauce ma yadda shari'a ya tsara ba abin da zai tafi daidai Allah ya kiyaye fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wa iyaka wa da'watal mazlumi me kuma ya kawo wannan kalmar anan ya je ya karbo zakka ne ya kawo mu addinin musulunci to ina mana kuma iyaka wa da'watal mazlumi an zalunce shi in yi addu'a Allah zai me zai karba zai karba fa innahu laysa laha dunallahi hijabun babu hijabi tsakanin addu'an wanda aka zalunta tsakanin shi da Allah madaukakin sarki Allah zai karbi addu'arsa kuma ya kama ka kai da ka zalunce shi din ya je ya karbo zakka ne fa zakkan nan ya kawo zai kawo baitul mali ne baitul mali nan sai abin da ya cancanta za a bashi na musulmai ne amma duk da shi aka ce kada kai zalunci Allah baya son zalunci a cikin ko ina a kowane hali a koyaushe dan ban da shirka babu wata sifa da Allah ya kore ta a gabarin zatinsa kamar zalunci wa ma zalamnahu inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman wa la tazalamu ko da wasa wallahi kar kai zalunci in kai zalunci wallahi ba za ka ji dadin rayuwar duniya ba kuma ba Allah zai kama ka ko duniya ko lahira kada ka ga cewa dukiyar al'umma na karkashin ka kai ke da iko kai ke da abin da zaka yi wallahi in kai zalunci a cikin zakka ya je ya karbo aka ce kada ya zalunci ina ga wanda Allah ya danka al'amarin kasa baki daya a hannunsa al'amarin kauye al'amarin unguwanku local government state a kasa baki daya to yace babun al-miskin allazi yutasaddaqu alayhi wani miskini ne za a baiwa sadaka to zai nuna maka waye miskini ko قال أخبرنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال يتي سمعت رسول الله سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال na ji abu huraira yana ba da labari daga manzon Allah ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa almiskinu allazi tarudduhu alluqmatu walluqmatani ai miskini ba shine miskinin da an bashi loma ɗaya karbi ya ci an bashi loma biyu shikenan ya koma gida ba a'a wannan ba shine cikakken miskini ba wal kisratu wal kisratani busuran burodi dan abinci wat tamratu wat tamratani ولكن المسكين وانين مسكين الذي ليس له غنى يغنيه وان باشي دا ابن دا زي وداتر دا شي يستحي ان يسأل الله الحافا yana jin nauyi yana jin kunyan yaje yana tauku mutane yana nace musu aw la yasalu nasa ilhafa miskini kenan abinda wannan hadisin ke fada yace miskini cikakken miskini shine wanda ba shi da komai kuma ba zai iya roka ba amma wanda zai zai roka ce ku bani ku menene da menene gashi da ya roka ba a bashi ba bai samu ba wancan da yake jin kunya ya je ya roka waye san baya da shi balle ya je ba shi to shine cikakken miskini babu yace wani babi man lam yu'addi zakatal ibli wal bakari wal ghanami wanda baya ba da zakkan rakuma da shanu da awakai ko tumakai menene hukuncinsa قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقا duk wanda ke mallakan rakunma rakumi rakunma da shanu da timakai baya ba da zakkansu illa uqida laha yawmal qiyamati biqa'in qarqarin lalle sai Allah ya kawo shi ranar lahira a ajiye shi kan fili sarari ba kwari ba tudu yana zaune tata'uhu za tu zilf bi zalfiha mai kwafato za ta zo tana bugin shi da kwafatonta watan tahu za tu karni bi karniha mai kaho kuma za ta zo mai kaho kuma a zai zo yana sukansa da kahonsa laisa fiha yawma idin jamma'u wala maksuratul karni rannan babu dabban da za ta zo ba ta da kaho ko ba ta da abin da za ta cutar da shi lalle za su zo suna cutar da shi qalu ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana sun ji nauyin magana kenan to suna so su san wa ma haqquha menene haƙƙin rakumma da shanu da tuna da da da da, da kananan dabbobi qala itraqu fahliha yana cikin hakkokin amalin rakumi a itraqu fahliha kamar shi je barbara ya je ma dabbobin su barbara a samu iri wa i'aratu dalwiha da kuma a ba da aron dalwiha gugansa rakumi na da guga ne da suna samun sai a samu rijiya mai zurfi mai zurfi da za a saka guga a jawo ruwan kuma nesa mutum ba zai iya ja ba sai da kyarshe an sa mutane kamar nawa to amma rakuma su suna da igiya da ake sakawa da gugar su jawo su fito ma mutane to sai ka ba da aro aje a jawo ma mutane ruwa ko wamin hatuha ka ba da aron rakumin wahalbuha alal ma'i ka je ka tatsa nonon rakumin a bakin ruwa inda mutane ke nan da yawa kowa ya zo ya sha wahamlun alaiha fi sabilillahi ka ba ka ɗora mutane su hau su je yaƙi sa da addinin Allah قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل باب ونما أبو راكم راكم لا يفعل فيها حقها بايا بعد حكيتا إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قد sai ta zo wannan dabbar za ta zo ranar tashin alkiyama in rakumi ne rakumin zai zo ya koshi ya yi kiba ya yi nauyi wa uqida laha bi qa'in qarqarin sai a ajiye mutum akan fili inda ba kwari ba tudu yana zane fili na Allah tastannu alaiha bi qawa'imha wa akhfafiha ta zo tana ture shi tana taka shi tana buge shi tana mishi azaba ولا صاحب بقر بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت مشانكما سازا مشانكما فا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت ران الآخرة ذات زوني da wani sabon tsari na halitta ta koshi dabbar ta koshi ya koshi yayi menene da menene wa uqila laha biqa'in qarqarin tantahu bi quruniha wa tatahu bi qawa'imha sai ta sukarsa da kaho tana taka shi kuma da kwafatarta wala sahibi ghanamin la yaf'alu fiha haqqaha illa ja'at yawm al-qiyamati akthara ma kanat wa uqida laha biqa'in kharqar tantahu bi qurunha wa tatahu bi azlafiha tana suka da kaho tana taka shi da kwafatarta laysa fiha jamma'u wala maksurun qarnaha ba dabban da ba ta da kaho ko wanda ko kahon ta kare wala sahibi kanzin haka kuma wanda ya tara dukiya la yaf'alu fiya haqqahu baya bada haƙƙin dukiyar illa jaa kanzuhu yawmal qiyamati shuja'an aqra'a dukiyar da ka tara din nan ka aika kasar turai ko ka binne ko ka saka baka bada zakka wannan dukiyar za ta zo maka ranar lahira ta zamo maka maciji akra mai dafi ya taba'uhu fatihan fahu yana binka ya bude bakinsa fa'iza a tahu farra minhu in ya zo sai ga mai duke ya gudu fayunadihi sai ya kira shi ina za ka hulkan zakan lazi habba'atahu ka karbi dukiyarka da ka tattara duniya ka ɓoye ka kiba da zakkan shi قال فأنا أنه غني يقول آه بند بكات الصيام فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فمه فيقدمها قدم الفحل zoga dukiyar taka zaka dukiyar taka da ka tara da ita kai kai kake wahal da mutane kuke abinda kuke ba ku ba da zakka ba ku ba da ko ai ba da bukatar ta ba da bukatar a ce a a zo kai ka aje ana kanzuka ana maluka wata riwaya ana kanzuka ana maluka ana kanzuka ana maluka lokaci da zai zo mutum da yake duniya yana masifan son dukiya zo kuma yana gudun kudin قال فأنا غني فإذا رأى أنه لا بد منه إن يقبع يد زي ce lokacin zai koma nadama ya sa a yatsansa baki yana cizo yana nadama kazumar yana cizon yatsan yana nadama aikin da ya yi da ya sani bai yi haka ba kala wa kala abu zubair samitu umair bin umairin ya kulu hazal kawul ثم سألنا جابر بن عبد الله فقال مثل قول أبيد بن أمير قال وقال أبو الزبير سمعت أبيد, أبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل من جوانا يا متين يا منزو الله منين حق الراكمي راكما قال حلبها على الماء أجيب كروا ورن تارون جماعة أتاس أنون كوا يسامو يشاء وإعارة دلوها أبادا كما أرون غوغتا كما عندما كي مثالي وإعارة فحلها أدوكي أمالي كما أباري يجيونا غاركي يبسو بربرا ومنحتها وحمل عليها في سبيل الله قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأهوس عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث باب في زكاة الغنم باب اللي زون بيان زكاة ne? eh? zakatul ganam ya ce aiku awakai da tumakai ko? قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا عباد بن عوام وإبراهيم ابن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة وكان في الغنم منذ الله صلى الله عليه وسلم يربط يند يربط مسلم يند ذا أباد زكاة أن كتب الصدقة وكان في الغنم في كل أربعين سائبة شاة أتكن كون غدا أربعين ذا أباد ذا أباد مي غدا إلى العشرين ومئة sai sun kai 120-40-40 so nawa ba ka karawa yadda kake bayar haka za ka bayar fa'iza zadat in aka samu ƙarin kwaya ɗaya fafi ha shata ne to yanzu za ka ba da guda biyu ila bi a ta ne kana ba da guda biyu guda biyu guda biyu har sai in sun cika ɗari biyu fa'iza zadat in aka samu ƙari kan ɗari biyu ɗin fafi ha salatu shiyahin haka za a in an samu ƙari kan 200 to za ka ba da guda uku ila salasi mi'atin har su je su kai 300 kana bayar da haka nan fa'iza zadat shatun in aka samu ƙarin ɗaya lam ya ji fiha illa salasu a shiyahin hatta ta bulga arba a mi'atin za ka yi ta haka uku za ka ta bayarwa har sai sun cika 400 وإذا فإذا بلغت أربعمائة شاة ففي كل مائة شاة إن سوى كي دريه دي دريه إن شكرا كي كو نقدا دري ذاك بدا قدا ديا كو نقدا دري ذاك بدا دريه دي ذاك بدا قدا نو كينا قدا هدو ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات أوارد in aka je za a ce karbi zakkan ba za a ɗauki wadda ba ta lafiya ko mara lafiya ko kuwa wayanda ba su da daraja wala za tu aibin ko mai aibi ma'ana dama ai aka ce lantana lulbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim kai mai kuɗi ko kai mai menene da menene da ba kake cewa ai babu hali ne Allah ya san abin da ya baka kuma ya san abin da kake mallaka kuma ya san abin da ya tanadan maka da ce babu mana wa'iwa kake yaudara kenan kana yaudaran kanka kana yaudaran kanka kenan ko قال أخبرنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان ابن داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم bismillahir rahmanir rahim manzon Allah ya rubuta musu min muhammadin annabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ila shurabila ibni abd kalal wal harith ibn abd kalal wa nu'aym ibn abd kalal wayannan ƴan uwan juna ne kenan ko ya rubuta musu suke da iko a wajen yace me fi arba'ina shat fi arba'ina shatan shatu ya ka samu guda arba'in za ku ba da guda ɗaya ila an tabluga ishirin wa mi'a fa idza zarat ala ishirin wa mi'a wahidatun fa fiha shatan ila an tabluga mi'ataini fa idza zarat wahidatan fa fiha thalathatu ila an tabluga thalatha mi'atin fa ma zada fa fi kulli mi'atin shatun shatun kamar yadda muka karanta yau قال حدثنا بشر بن الحكمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم بن ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا فذكر نحوه wa'annan da ake ce maganar zakka da ake yi fa kai shugaba ne ko ɗan kasuwa ne ko malam mai wa'azi ne ko mai karantarwa ne dukkan musulmi in ya mallaki dukiya wajibi ne akan shi ya bada zakka kai da aka ce wajibi ne a kanka ka bada zakkan kamfaninka ko kasuwancinka ko dukiyarka yaushe za ka samu dama ka je kana ɗibi dukiyar mutane kuma zakkan dukiyar da ka gada cikin dukiyar iyayenka gadonka ko kasuwancin da kai ko kamfaninka aka ce dole ne ka fitar da zakka in baka fitar da zakka ba kana cikin wannan narko da aka yi na cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kai ne shugaban kasa kai ne minista kai ne sanata kai ne majalisa kai ne gwamna kai ne wane ne duk baki daya wajibi ne akan kai shekara ta kai ka ɗebo dukiyarka halak ka bayar to yaushe ka samu damar ka ki ba da zakkar dukiyarka kuma ka ɗebi dukiyar talakawa ka ɓoye makanka waye wane ne ya ce maka za ka ji daɗin rayuwa wallahi ba za ka ji daɗin rayuwa ba kana yaudarar kanka ne kana yaudarar kanka ne wanda zai sa ka ji daɗin rayuwa shi ya tsara ma ga yadda za ka yi kuma shi ya tsara in ka yi ga yadda za a yi in ba ka yi ba ga abin da zai faru to yaudarar kanka kake yi kenan ko babu zakatil bakari babin da yazo zakkan shanu قال حدثنا يحيى بن عبيد يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قال قال معاذ يتي سيدنا معاذ ابن جبل الله كرم السدايتي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن manzo Allah ya tura ni ya aike ni ya aika ni zuwa kasan Yaman fa amarani an akhudha min kulli 40 baqaratan musinnatan wa min kulli 30 tabi'an aw tabi'atan wannan ko ko shekara muna ana fassara su ko hmm ga sunan musinnatan kabira mutum aka cire musamman ya je ya binciki zakka ya bada zakka to daga ran da ka kafa gwamnati ko ka zama caman ko menene dole a ɗauki wanda zai kula da tattara zakka ana raba wa mutane ka damu da addinin Allah ke wannan bai dame ka ba sai ka je ka kawo ƙwararre daga kasan turai ko ƙwararre daga kasan menene zai ta tara maka haraji wallahi ka yi fito na fito da Allah ke ka yi fito na fito da Allah kuma Allah zai nuna maka iyakanka kai da jin daɗin rayuwa wallahi kariya kake Allah ana zaman lafiya da shi ne sai a ji daɗin rayuwa amma a yi fito na fito duk malamin da ya lamunce maka ya lamunce maka shirme karya yake lamunce maka wallahi yana lamunce maka shirme ne wallahi ba wanda ya tafi saba wa addinin Allah ya yi fito na fito da Allah kuma waya ci nasara dukiyarka da kake mallaka kafin ka zama gwamna ko shugaban kasa ko menene da shanu da dabbobi da kamfani da menene wajibi ne kowace shekara ka fitar da zakka ka bayar in baka yi ba Allah yana kallon ka waye baka dukiyodin ba shi baka ba arzikin waye baka Allah ya baka yana kallo kuma ga dogon baka damu da wannan ba sai da ka kafa gwamnati sai ka ce ai gwamnati ba zai tafi ba sai an je an kawo ƙorarre wanda zai ta tara haraji na mutane takura musu za a yi adalci daidai za a yi menene za a yi ana takura ma bayi to ka takura ma kanka kenan kai da jin daɗin rayuwa har abada har ka gama mulkin ka insha Allah wani shekara ɗari za ka yi wallahi kullum cikin tashin hankali kake kullum cikin tashin hankali kake an fahimta قال أخبرنا عاصم ابن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا حوليا ومن أربعين بقرة مسنة قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش بنحوه babu zakatil ibili babin da ya zo na zakan rakuma kenan قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا عباد بن العوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم تخرج إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya rubuta zan da za fitar da zakka rakumi dabba kashanu kowanne ne tumakai awakai da ya rubuta bi an aje dukka kafin aje a kai ma gwamnonin waɗanda za a kai musu sai manzo Allah ya bar duniya ko hatta kubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama falamma kubida da sayyidina abubakar yazo ya zama khalifa akhadha abubakar fa'amila biha min ba'adihi sai na bakar sai ya ɗauki abinda manzon Allah ya rubuta ya tabbatar sai ya aiwatar da shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qubida Abu Bakr da Abu Bakar kuma ya bar duniya akhadha Umaru fa'amila biha min ba'dihima sai na Umar yana zuwa da ya ɗauka sai aiwatar da yadda manzon Allah ya ce ayi yadda Abu Bakar yayi shi ma ya aiwatar da shi haka nan wala qad qutila Umaru وإنها لمقرونة بسيفه سيدنا عمر يا بر دنيا wannan takaddan wannan failin wannan menene da menene yana nan haɗe tare da takobin sayyidina Umar aw bi wasiyatihi ko yayi wasiya ya bari wa kana fi sadaqati al-ibli fi kulli khamsin shatun rakumi kowar guda biyar za ba da akuya إلى خمس وعشرين زوا عشرين دبير فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض to daga nan za a fara cirewa cikin rakumi bintu makhazin kenan ila hamsin wa salasina fa in lam takun bintu makhazin fa ibnu labun in ba samu bintu makhazin ba a bada ibnu labun fa idza zadat fa fiha bintu labun ila hamsin wa arba'ina fa idza zadat ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جزعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين إن سنك يقول تسعين فإذا زادت إن سنك ركا تسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومئة حرس كي أريد عشرين فإذا زادت ففيها في كل خمس خمسين حقة إن سنكاروا نشاء للسافي كون ودا خمسين سيابان حقة وفي كل أربعين بنت لبون duka shi kowace kowane littafi muna fassara waɗannan in kana son ka karanta ya haddace shi inda aka karanta zai amma in an fada ma yanzu gobe za ka manta ne ala haddasa ga kowanne ga sunan kowanne kuma an rubuta su an aji to amma mai an bari kowanne cikin buhari an fara cikin muslim cikin mutum cikin abu da cikin mawarta cikin me kuma ake so kuma a faɗa kuma Ka- ai ya kamata a ce kowa ya fahimci wannan akwai me قال حدثنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه من زق الله نبر الدنيا سيدنا أبو بكر نازوع ميفار أوكا kundin manzon Allah fayilin da manzon Allah ya bari na batun zakka wani gwamna ya fara yana shiga ofis ya ce a fito da batun zakka suwa za a ba da wallahi tallahi da da sunan zakka ake bayarwa duk wannan wahalhalu da an gama da su duk wannan wahalhalu da an gama da su dan kadan sai ga Allah ya sa albarka amma wannan ba shi cikin lissafi ba shi cikin majalisa ba shi cikin wurin ofishin wane ne ba shi cikin ofishin kowa sai dai tax abinda bature ya sani kenan tax Oho. shi yasa ba wanda ya kai bature wahala ba za a ga kasashen turai kowa yana himma ne kamar zai mutu sai ya yi tukun ya samu ya sha saboda ba su da rahama ba zakka ba sadaka ba kyauta a'a sai ka tashi ki ka nemi da kanka sai kin tashi kin nemi da kanki in ba ka sai ki mutu da yunwa sai ya mutu da yunwa saboda ba su da tausayi bature al'amari shi duk ya danganci kwakwalwa ne ba shi da wani abu a cikin zuciya business za a yi a cikin kwakwalwa ne mulki za a yi bai sati bai yi wata ɗaya ba na jiwancin shi na rasha yana fada a yi mulki da kwakwalwa ake eh saboda kwakwalwa ba abinda ta sani sai calculation lissafi ya za a yi kaza ya za a yi kaza amma kaza ba shi da kyau tausayi zuciya ita ce take da tausayi shi yasa duk inda ka je zaka koyi business farko shi ce ma business da kwakwalwa ake yi ba da zuciya ake yi ba shi yasa zaka rufe idan ka ne kai misis abinda kuɗi kake so zaka karye wani ne zaka kashe wani ne duk abinda zaka yi kai kamfanin ka kake so ya fi na kowa shi yasa calculation za a fita yi duk wanda zaka nemo zaka nemo wanda ya fi iya takura ma talakawa ne kai ya debo ma kuɗi shi ne wanda ya kware ke ba haka ke ba haka ke bukata ta taba biya ba inda za a yi bukata ta biya abadan al'amarin bature daban arne daban al'amarin musulunci daban abinda aka kasa fahimta kenan shine to ba gashi suna yi suna abinda suke sun fi kowa ci gaba wa ya ce maka sun fi kowa jin daɗi ya ce sun fi kowa ci gaba Allah madaukakin sarki ya bambanta tsakanin musulmai da kafirai cikin kafirai ce falan ma nasu ma zukkiru bihi fatahana alaihim abwaba kulli shay'in bila baraka fatahana alaihim abwaba kulli shay'in sai aka ce me hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza mublisuna faqti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin amma musulmai kuwa fa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatana alaihim barakatin barakat min as-samai to bambanci kenan tsakanin kafirci da musulunci kafirci duk sa'an da suka yi kafirci sai Allah ya ta buɗa musu an fahimta abin da yake buɗa musu din ba albarka a ciki menene yaki daurin talala ne yaki maimai ne mana suna cikin tafiya suna cikin tafiya rana ɗaya sai a kama su haka ba su da inda za su falon ma na su ma zukiru bihi fatahana alaihim abuwa ba kulle shay'in amma ba a ce bilbaraka ba ka fatahana alaihim abuwa ba kulle shay'in bila baraka hatta idza farihu bima utu har sai sun yi sun saki jiki suna ganin su ne duniya akhaznahum baghtatan bagtatan za a yi musu za a girshe su ne a kama su fa'izahun mublisuna fakuti a dabirul ƙaumin lazina zalamu walhamdulillahi rabbil alamu zance kafirai ke nan ke sa za ka ga suna ta yi suna ta samu suna ta yi suna ta samu suna fi ba sa ba da zakka suna sa sun tara dukiya ba suna samun kuɗi amma babu albarka duk kasan turai da kasani ba kasan da ba abin ta bashi shugaban kasan duniya duka ana abin ta bashi eh da bashi take rayuwa da bashi suke rayuwa duk sa'an da kuka takura ma mutane sai Allah ya takura muku kuna takura ma mutane Allah yana takura muku kuna takura ma mutane Allah yana takura muku to shi yasa duk abubuwan da suke ciki kokolwa ke aiki ba zancen zuciya ba zancen tausayi ba zancen rahama ba zancen menene da menene da menene babu wannan ba shi cikin tsarin su musulmai kuma abin da aka ce musu su yi kenan abin da aka ce musu yi kenan ko ko cikin alkurani yake wahum yakfuruna birrahman bi me aka ce birrahman suna kafirce mai ai da kamata su yakfuruna billahi ai kaga sifar da suka je suka dauko ko ina bambanci tsakanin birrahman da billahi arrahmanu jin kai ne rahama sifa ta rahama bata ce maka kai sallah ba bata ce ka bada zakka ba bata ce meye da meye ba ba ka da fada da ita to me yasa ka je ka kulla fada da ita Allah al-ma'bud wannan kalma ita ce maka yi sallah yi azumi yi zakka ita ta wahal da kai amma sai ka bar ta gaje wahum yakfuruna birrahman mm باب في زكاة الورق هو باب يزو لبيان الزكاة كدي zinariya da azurfa da naira da dala da riyal da menene da menene duk baki daya قال أخبرنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرابيل بن عبد كلاد أربط شرابيل ابن عبد كلاد والحارث بن عبد كلاد ونعيم بن عبد كلاد أن في كل خمس أوراق من الورق خمسة دراهم في كل خمس أوراق من الورق خم الورق أزرف أكيد ها ها أن في كل خمس عواق خمس العواق جمع جمع أوقية من الورق خمسة دراهم أوقية بدا بير زأبادا خمسة دراهم fama za da abin da ya karu a kan shi fafi kulli arba'ina dirhaman dirhamun an ya karu cikin duk dirhami arba'in za ka ba da dirhami ɗaya walaisa fi ma duna hamsin awaƙin shay'un abin da duk bai kai ukiya biyar ba ba a ba da zakkan shi قال أخبرنا المعلى ابن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي سيدنا علي كنا عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ai na yi afuwa mana in kana da abar hawanka motarka ne ko motarka ce ko dabban dawakin dokinka ba zakka a ciki hatu sadakatar rikka min kulli arba'ina dirhaman dirhaman to ku kawo sadakan kuɗi dirhami arba'in za ku ba da dirhami ɗaya dirhami arba'in za ka ba da dirhami nawa to me kai addinin musulunci adalci da tausayi dirhami arba'in za ka cire kwaya ɗaya ka bayar tax nawa ake biya وليس في تسعين ومئة شيء حتى تبلغ مئتين سيكي دريبيو sa'an nan kuma za ka ba da nawa zannan za ka bayar da zakka to samaha na shari'ar musulunci ke ne sai ya kai arba'in talatin da tara shari'a ba za ta kama ka da komai ba kuma ba cewa aka yi ka tara don ka bada zakka ba a'a dukiyar da kake mallaka din za a sayi shinkafa ana cewa abinci zai tsada ka je ka so abinci ka ajiye ana cewa kaza zai kina ke aurar da har shekara ta kewayo dukiyar na kan nisabi bai ragu kan nisabi ba to shine za a bada zakka amma kafin a ce yau shekara ta cika inda za fitar da zakka sai kai lissafin kudi ya zama na bai cika ba sura kwaya daya shari'a ba za ta kama ka da wannan sai in ya cika abinda aka ce sharaɗi biyu ne nisabi da cikin shekara nisabi ɗin nan aka ce cikin arba'in ko shi ne nisabi sai ka mallaki arba'in yau nisabi ya cika saura sharaɗi na nawa shi ne shekara ta kewayo ba a ce ka ɗaura wannan kuɗin har shekara ta kewayo don ka ba da zakka ba fa a kana juyawa yana shiga yana fita yana ka sai riga ka sai abinci ka sai mota ka sai komai da komai ka yalwata ma kanka har shekara ta kewayo da duk abin da kake ka aurar da ƴaƴanka ƴarka komai kai shekara ta kewayo ka duba kuɗin kaga gashi yana nan kan nisabi ko ya karu to shine zaka fitar da zakka amma aka duba saura kwaya da dirhami ɗaya ya cika zakka shari'a ba za ta kama ka da laifi ba za ka fitar ba ya in bukata ce shari'ar musulunci Allah ya fi ka sani ai kana da bukata ko in kuma hila aka yi fa in dabara aka yi fa kuma Allah yana kallon ka Allah waye baka dukiyar waye baka arziki Allah ya baka Allah ya baka arziki kuma sai ka yaudare shi shi ya fi ka sanin duki arziki saboda ya san za ka mallaki wannan dukiyar tun kafin ka mallake ta waye baka ba arziki wa ke ba da arziki eh me arziki Allah yake kafin ka Allah ya san arzikinka ne tun kafin ka mallaka watakila yau kai ka mallaka sai yau ka san ka samu to Allah ya san wannan tun baka mallaka ba ba haka bane ba to menene arziki eh malamai suka kari juna ilimi suka ce abinda ake ce ma arziki shine halal wayansu kuma suka ce a ko haramun duk arziki ne ba arziki ba ne ba eh ba arziki bane ba abinda Allah ya ba musulmai arziki ne ya ba kafirai ayyar arziki ne ba Allah kul man yarzuqukum min as-samai ba Allah bane ba abinda aka yi amfani da shi shine arziki sai dai ya kasu kashi biyu akwai na halal akwai na haramu in ka nemi halal ka samu lada in ka nemi haramu kuma ya je halakar da kai amma duk sunansu arziki daga Allah saboda halittar nan da Allah ya halicce ta ya halicce Allah ya halicci halittarsa ne don su rayu rayuwa ba za ta yi ba sai da ci da sha da tufa da abubuwa waɗannan baki ɗaya to shi yasa sai Allah ya kafin Allah ya halicce ka sai da ya tare don maka abin da za ka bukata duk wanda ya zo duniyar nan ya zo ya tarar da iska ne ko kuwa da shi aka yi shawara ya tarar da ruwa ne ko ko ba haka ba ne ba ya tarar da shinkafa ya tarar da tuwo ya tarar da abinci duk halittar ɗan adam ɗan adam kafin Allah ya halicce ka shaidar tanadar maka abinda rayuwarka ba za ta tafi ba sai da shi bayan ya tanadar maka sai sa ya kuma abin ya fi ka yawa in kaɗan ne shi ne za a yi ta kokuwa ko to ya fi ka yawa kuma ya fi ka tsawon kwana shi yasa duk abin da zaka yi zaka ci abinci har ka gama kana shan ruwa rana da mutum ajalin shi ya cika shekara 200 100 nawa ne ruwa na nan ruwa har yanzu ba abin da ya ragu cikin ruwa abinci na nan abinci har yanzu ba abin da ya ragu a cikin abinci Allah ya azurta bayin ya halitta bayin sa ne ya tara da musu abin da za su yi in kaga an samu kunci to tasarrufin su ne mai gida ya sau abinci ya cika asto uwar gida ta tashi ta yi abinci ba za a kwanan yunwa ba an kwanan yunwa ne don ba abinci ko ko a ta dauka abincin sai ta yi tabziri ta lalata shi ba za a kwanan yiwa ba an kwanan yiwa ne don babu dan kwanan yiwa ne don mummunar tasarrufi to haka shagabanni haka dan adam mummunar tasarrufi da ake yi shi kisa ana shan wahala bature abin da ya yi sai kirkiro abubuwan da a lokaci ɗaya saka ɗaya za a halaka dukiyar da mutum miliyan za su yi ya kawo bama-bamai ya kawo wannan zai kone wannan aje a bamfa kaza wannan aka bamfa ɗin na abin ya tafi ba a'a za a sake yin waɗansu kuma bama-baman ɗin kuma dukiya nawa ya kona da yawa to ɓarnan da suke yi ke ɓarnan da suke yi ke amma da za a ce za a yi adalci a raba dukiya ba wanda zai kwana da yunwa ko zai kwana talaka Allah ba zai taba halittar Najeriya miliyan 200 ya ba Najeriya arzikin miliyan 200 ba mutum ɗaya ba zai ba da arzikin miliyan 200 har da ƙari eh Allah na bukatar dukiyar ne Allah na bukatar ruwa ne da abinci da menene da menene don waye halicce su dan dan adam yanzu to amma dan adam sai ya zo da karambanin shi da kankamban shi shine ya san tattalin arziki shine zai tsara tattalin arziki shine zai nuna yadda za a yi shine yadda zai nuna yadda za a yi sai duniya ta samu kanta cikin halin da ake ciki ana samun ƙwararru cikin sanin tattalin arziki yunwa na karuwa wahala na karuwa kasashe suna ƙara talaucewa kuma an kasa yadda za a yi inda aka shiga an kasa yadda za a dawo baya kesa sai dai kowa ya ta wahala ana bulubito ana tafiya saboda me saboda dan adam yayi karambani yayi kankan ba Allah ya halicci bayansa sai kai ka zo kafa musu doka dan Allah kai adalci Allah ya halicci bayansa shi ya san me ya halitta duk kamfanin da ya kera mota shi ya san motar nan me take bukata kananzir take bukata ko diesel take bukata ko fetur take bukata fetur lamba nawa me take bukata kwana nawa za a yi me za a canza kamfanin nan shi ya san wannan saboda shi ya yasa in kaje kana saya sai kamfanin ya baka me kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza to wannan halittar da ka gani Allah ya halicce shi dan adam banda Allah ba wanda ya san zai bada manuwalin da zai gyara dan adam shine Allah ya aiko fiyayyen halitta ya bashi manuwal din ba haka bane ba aka tafi kan wancan manual din sai da duniyar musulmi suka zo ba wanda zai karbi zakka ana yawo ana neman waye za ba zakka ba wanda zai karbi zakka kowa ya wadata zamanin Umar bin Abdulaziz zamanin wane zamanin wane ne to sai bature ya zo shine ya san yadda zai kafa ma dan adam doka sai ya kafa dokokin shi baki daya shi kuma yana ya jahilci sanin wane ne dan adam abinda ka sani dan adam zahirin shi abinda ke boye cikin zuciyarsa ka sani Allah da ya halicce shi ya sani shi ya san wannan abin da ya halicce shi ya halitta to shine sai sa kaga duniya duk ta kai inda ta kai yanzu cikin me cikin wahala da dimuwa da rudani da rashin samun mustaqbal rashin samun alqibla kuma kowa na dabarar shi kullum za a yi taro manya-manyan kasashe guda bakwai manya-manyan kasashe guda saba'in manyan duk za a yi a gama har yanzu babu kasar da ba ta shekawa za ta je ta ciwo ba shi a kara haraji a takura matalakawa saboda mai saboda wai za a samu ayyuka sa'annan kuma za a shekawa ji a karbi basu suka har abada basu suka karuwa suke ba su suka karuwa suke to wani gwaninta aka yi wani gwaninta aka yi ba wani gwaninta abinda ke na ƙara wahala ake yi ko Allah ma na fi man hadai wa afi na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم